بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi uku ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya dace da lissafin 26 ga watan afrilu na shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 83 cikin jerin giyar karatuttuka daga littafin alfiyatu al-iraqi alfiyatu al-hadith ta al-imamu زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي رحمة الله عليه za mu tashi a inda malam yake cewa al-alqab malam iraqi ya ce wa anabilal qabi fa rubbama ja'al الواحد اثنين الذي منها عطل نحو الضعيف أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل ولن يجوز ما يكرهه الملقب وربما كان لبعض سبب كغندر محمد بن جعفر وصالح جزرة المشتهر الإمام العراقي رحمة الله عليه يكشي الألقاب وتبياني أكن لقب أبند نصارى يكشي ما نكنم وتسونا وندي يكبا سونا ينكابا wani lakabi ko wani suna da ya lazimci mutum daga baya wanda ya zama alami gare shi ya zama ana gane shi da shi malaman hadisi suna ba da muhimmanci game da wannan da haka ya ce wa'ana ya kai ɗalibi mai koyon ilimin hadisi wa'ana ka ba da muhimmanci bilal ƙadi da laƙubba haka ba a karanta shi da ainihin naƙal bilal ƙadi da laƙubban malaman hadithi laƙubban masu riwaya laƙubban ruwatu da ke cikin isnadoji farubbama ja'al sau da dama wanda bai ba su kulawa ba ja'alal wahida sunan da yake ƙwaya ɗaya sai ya mai da shi isnaini ya ɗauka guda biyu ne allazi minha atal a sa'ad da anan an ambace shi da suna can an ambace shi da lakabi sai ya ɗauka mutum biyu ne alhalin ko mutum ɗaya ne don bai san sunan shi ne lakabin ba bai san wannan lakabin na sunan ba ne na hawa da'ifi kamar mai rauni ai bi jismihi mato mai rauni a jikin jikinsa ba rauni na riwaya ba waman da kuma wannan da dalla tariqa ya ɓace daga barin hanya bismi fa'ilin sai ana ce mashi abdallu batacce amma ba batacce ne na aƙida ko na manhaji ko na wani abu ba a bata daga hanya shine Muawiya ibn Abdul Karim al-Thaqafi zamu zo mu ji ƙarin bayani akai insha Allah walan yajuza ma yakrahuhu al-mulaqab sannan bai halasta a kira mutum da laƙabin da yakrahuhu al-mulaqab mutumin da ake kira da laƙabin baya so yana ki ya yi Allah ya isa ko ya ce shi kar a ƙara kiran shi da wannan sunan ko ta ƙarina ta reaction ɗinsa na infial na yadda yake abin nan yake yake yake ɗabi'antuwa ɗabi'arsa idan an kira shi laƙam za ta gwada baya su to a lokacin malai ya ce walan ya juza bai halasta ba abinda mutumin da ake wa laƙabin baya so bai halasta a kira shi ba wa rubbama kana li ba'din sabab yace sau da dama Uh, sau so da dama mafi yawan laƙubba suna da sababi dalilin da ya sa ake kiran mutumin da wannan laƙabin ka gundarin kamar gundar muhammad ibn ja'fari muhammad dan ja'far al-gundar yana da yana da yana da sababi wa salihin da salihu jazaratu wanda ake ce ma jazara salihu jazara al-mushtahar wannan malami shahararre salih ibn muhammad ibn amr ibn habib abu ali al-baghdadi wanda yake cewa salihu jazara to wannan shine abin da malai kawo dunkule wanda kamar da muka saba insha Allah za mu dan kakkara sharhohi da bayanai in muka kuma baya da yake cewa wa'ala ka bada muhimmanci bi bil alqab wato wajen sanin laqabba na malaman hadisi ka rubbama ja'ala al-wahid ithnaini dan karka je ka sanya mutum daya kamar da shi kwaya biyu saboda ya ya zama babu lakabin a wajen ana so mutum ya bada muhimmanci sosai wajen fahimtar waɗannan saboda hatta manya-manyan malaman hadisi sun samu kansu a irin wannan tuntuɓe malamai sun ba da labari kamar da al-khatibul bagdadi ya kawo a cikin al-muwaddah ya kawo labarin irin su al-hafiz ali ibn al-madini irin su abdulrahman ibn yusuf ibn khirashin irin su ibn adiyyin al-jurjani duk sun samu irin wannan wahami akan wannan yayin da suka raba alal misali tsakanin abdullahi bin abi salihin dan uwan suhail da abbad ibn abi salihin suka ɗauka mutum biyu ne alhalin abbad shine dai wancan ɗin eh kamar yadda a baya an yi isharar wannan a can al'ikhwatu wal akhwat to haka al'imamu ahmad ya ba da labari da shi da yahya ibn ma'in da abu hatimin razi haka abu dawud da sistani duk wannan magana suna cikin littafin can na khatibu sun ba da labarin irin wannan abin da ya faru da waɗancan malamai nasu don wani lokaci Uh, sai a ɗauka mutum biyu ne alhalin mutum ɗaya haka al'imamu uh, alhafidu sahawi uh, ya ba da labari a cikin fathul mughith nashi cewa malaminsu wato ibn hajirin kinan rahmatullahi alaihima wani babban malami ya taɓa tambayin ibn hajirin yake cewa na bincika littattafan hadisi ga baki ɗaya na mazaje ina neman tamtam amma ban gan shi ba ka taimaka mun ya ce falam aqif alai sai ibn hajar ya ce mashi ayya ai ba za ka gan shi haka ba ai lakabi ne asalin sunan mutumin da ke donar lakabin shine muhammad ibn ghalib ibn harbin yana da tarjama a cikin tarihu bagdad cikin mujalladi na uku a cikin tazkira da siyar ta zahabi duka da almizan duka zahabi mai tarjama da ma wasu wurare kamar littafin ibn abi hatim jarhuwar ta'adil kamar shajaratu zahabi ta ibn al-imad da makamantansu ya ce mashi ai ba za ka gan shi ba a nan wajen to kaga malami ne babba amma bai iya gane wannan ba saboda lakabi ne bai iya alakanta bai iya relating din shi da sunan ba an samu malamai da dama sun yi rubuce-rubuce a wannan fanni na al'alqab tun daga malaman dada can kamar yadda aka ba da labari shi sahawi ya kawo wasu daga cikin littattafai ire-iren waɗannan a cikin fathul mughif ya ambaci kamar littafin الحافظ أبو بكر أحمد ابن عبد الرحمن الشيرازي عندي وهو مجلد مفيد كثير النفع واختصره أبو الفضل ابن طاهر أبو الفضل ابن طاهر يا مشي اختصاري أقول لتافن شي wannan عبد الرحمن أبو أبو بكر الشيرازي يا رسول شكاتة 407 akwai tarjamasa a cikin siyaru a'lamin nubala littafin nashi sunan shi al-alqab sannan akwai al-hafiz ali ibn al-husaini al-hamadani wanda aka fi sani da suna al-falaki abul fadl al-falaki wanda ya rusu shekara ta 427 shi mana littafi mai suna ma'rifatu al-qabil muhaddithin haka akwai abul walid ibn al-faradi malami ne na ƙasar andalus shi ma da littafi mai irin wannan suna ya rasu a shekara ta ɗari hudu da uku ibn al-farad mutumin ƙurtuba ne haka abdurrahman ibn al-jauzi abul farad ibn al-jauzi yana littafi mai suna kashfin niqab sannan akwai littafi mafi tattara bayanai shine nuzhatul albab wanda yake an buga shi na na malam ibn hajarin kenan wanda littafi ne mai matukar tsari da kyakkyawan abin nan hada bayanai sannan akwai su da siyudi shi ma yana da wani littafi kashfun niqab alal alqab to duk waɗannan da su ake amfani wajen sanin lakabin za su bayyana maka lakabi kaza a cikin malaman hadisi mutane kaza suke amfani da shi akwai wani mutumin gari kaza ya rasu lokaci kaza akwai wani mutumin gari kaza ɗalibin wani mai rubutu iri kaza har su faɗa maka kuma tarihin laƙabin yana da tarihi duk sukan ambaci wannan annabi ta fuskar laƙabi abu ne na ɗabi'a a rayuwa yan uwa masu albarka a samu mutane da laƙubba wannan wata al'ada ce za a iya cewa kusan isa universal practice a al'adun mutane ko ina akwai shi cikin kowace al'umma da gari da zamani da ƙasa za ka samu mutane suna da sunaye fiye da ɗaya suna da sunaye kowa da sunan shi na yanka sannan kuma akwai wani suna da ake kiran shi da shi daga baya wanda ya shafi kamanninsa ko wani aibinsa ko wata siffarsa ko wata gogewarsa akan wani abu ko irin sana'arsa ko wani abu da ya taɓa yi sai abin ya lazimce shi na san kowa da ke saurari zai iya tuna wani abu game da kan kanshi ko game da wani na kusa da shi ko da wani abokinsa wanda wanda wani suna ya bi shi tun zamanin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama ya laƙaba wa sahabban shi da dama laƙuba kama abubakar da siddiq aga as-siddiqu laƙabinsa ne kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari kitabu fadail sahaba umar da ake ce mashi al-faruq shi ma ya zo a cikin tabaqat na ibnu sa'd duk da yake a cikin isnadin akwai al-waqidi aisha take cewa an tambaye ta amru dan zakwan yace na tambaye aisha nake cewa man samma umara bil faruq waye yasa wa Umar suna Faruku tace qalat annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tace annabi ne yasa mai suna al-Faruku mai rabe gaskiya da ƙarya haka Usmanu da ake ce mashi Zunnuraini kamar yadda Ibn Hajarin ya kawo a cikin Fathul Bari cikin mujalladi na bakwai cewa laƙabinsa ne da ya shahara da shi kuma Khaythama ya ruwaito shi Ibn Hajarin a cikin Al-Fada'il da Daruqutni a cikin Al-Afrad daga Aliyu cewa ya ambaci Usman sai yake cewa zaka mru'un yud'a fi sama'i dhannuraini haka kuma Ibn al-Athir ya fita da wannan magana a cikin Usul Gaba to haka shi kuma Sayyidina Ali lakabin sa Abu Turab wanda yana cikin Bukhari kuma yace ma yafi son shi fiye da kowane suna ga Khalid ibn al-Walid da Annabi ya same suna Saifullah wanda shi yana cikin Kitabul Maghazi na cikin Sahih Bukhari daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu da Annabi ya same lakabin Aminu hadhihi al-umma kamar yadda Bukhari ya fitar ga Hamza da ake mishi lakabi da Asadullah kamar yadda yake cikin al-Isaba fi tamyiz sahaba da wasu wurare haka Ja'far ibn Abi Talib mishi lakabi da Dhul Janahaini Dhul Janahaini wannan shi ma yana cikin Bukhari kitabu fada'ilus sahaba a babin manaqibu ja'far kuma waɗannan kabilu guda biyu na mutanen Madina al-Aws da al-Khazraj Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musu suna al-Ansar ya sa musu laqabin al-Ansar kamar da yake cikin Bukhari da Muslim a cikin manaqibul Ansari na Sahih Bukhari da Muslim a cikin fada'ilus sahaba ta hadisai da dama da suka zo Annabi yana ce musu da suna al-Ansar kamar da yake cewa misali da mutane za su shiga kungiyoyi daban-daban ni da na shiga kungiyar al'ansar kaga ya sa musu sunan jama'a da al'ansar sannan a cikin tabi'ai za mu ga cewa kamar da malamai suka kawo alal misali daga littafin hiryatu al'auliya ta abu nu'aimin al'asfahani cewa hassan albasari ya kasance yana cewa muhammad ibn wasi sayyidul qurra haka sufyan ibn sa'id ne thauri rahmatullahi alaihi yakan ce da al-mu'afa bin imran ya qutatul ulama haka yake gaya masa kamar da yake cikin tabaqatu ibnu sa'd ibnu mubarak ya kasance yana laqabi wa muhammad ibnu yusuf al-asfahani ya ce mishi arusu zuhad kamar da yake cikin hilatul awliya to kaga wannan yana nufin tun zamanin annabi da sahabbai da zamanin tabi'ai duka akan yi ma mutane laƙubba da laƙabi masu kyau wanda suke nuna wani aiki ko wata siffa ko wani yanayi nasu sannan muka kalla kamar yadda as-sakhawi ya kawo a cikin fathul mughith cewa akwai laquba da Allah subhanahu wataala da kanshi ya sanya wa ya sanya wa wasu abin nan wasu daga cikin annabawa ko aka aka aka tsakuro daga yadda Allah ya siffanta su kaman al-khalil da Allah ya ce wa takhadha Allahu Ibrahima khalila haka ake cewa Musa al-kalimu saboda wa kallama Allahu Musa taklima haka Isa al-masihu da ire-iren waɗannan. To, ana yin lakabi wani lokaci har ila yau da sana'a kamar yadda muka ambata kaza an ce wani mai shago ko mai tumatir ko mai kwanoni ko mai hula ko mai hatsi ko mai kaza irin su wannan a ce albaqal albazzaz annajjar da makamantansu haka akan yi da sifat sifofi na halitta kaza an ce wani mai kusumbi wani mai dindimi wane kurma wane dogo wane gajere shine kamar al'amash al'ahwal da makamantansu ko kuma da wani abu can daban wani abu can daban kamar a ce mashi zaki siffa ce ta ƙarfi ko ta jarinta ko ai ka ji an ce mishi guru kamar yadda yan boko misali zaka ji an ce wani ai guru ne wato mai kokari ne wanda yake mai shanyewa da sauransu kaga duk wannan da siffofi ne to kuma akan yi laqabi ha ila yau bil kuna da alkunyoyi shine kaman Abu Turab din can da makamantansu sai akan yi kuma da al-ansab danganta mutum zuwa ga wani gari ko kabila eh cewa da misali dan yarbawa dan dan a cewa ne dan dan bakano ko a ce wane bazazzagi ko a ce wane dan dan kaza ko mutumin gari kaza akan yi mutum irin wannan lakabin al'imamu sahau ya ambaci cewa daga baya an zo an fara yin wasu laƙuba ya ce wa bil ibafa barin karanta daga lafazinsa don yana da fa'ida ya ce wa bil ibafa liddini wani lokaci akan danganta ga addini ka nusratid din kamar kan a ce wane nasiruddin wane wane din jalaluddin sirajuddin da makamantansu ta ƙiyuddin ya ce wahiya haditha wannan wata sabuwar bid'a ce da aka fara a wa'ilal ƙarnil khamis sai a wajen ƙarni na biyar aka fara ambatan mutane da irin wannan sunayen da haka zaka ga mutane wasu malamai suna cewa makaruhi ne wannan ya zama sunan mutum kamar yadda dan hudiyo yake faɗa a ce sunan ka nuruddin ko zainuddin ko kamaruddin ko Nasiruddin ya ce waɗannan duka sunaye ne daga cikin sunaye na tazkiya kuma ba a samu malaman mutanen farko al'umma farko suna yi ba sai a farkon karni na biyar ya ce wahalun majarra wa qabla zalika kanat bil idafati kanat al idafatu lid dawla da kuma sai a ce a danganta zuwa ga daula a ce misali jalalud daula alaud daula tajud daula rukunud daula tajul al muzaffar al tawakkil ala Allah da makamantansu duk waɗannan su ma laƙoba ne to a cikin malaman hadisi da masu riwaya akwai misalai da dama shine mala ya buga mana wasu anan yake cewa nahawu da'ifi kamar mai rauni wannan lakabi ne na wani mutumi da ake ce mishi Muhammad ibn Abdullahi amin Abdullahi ibn Muhammad ibn Yahya Abu Muhammad At-Tarasusi At-Tarasusi kamar yadda yake cikin littafin Ulumul Hadith na Ibn Salah cewa aibi jismihi wato mai rauni ne a jikin jikinsa yana da rauni ne wasu malamai kamar nasa'i ya faɗa a cikin a cikin as-sunan dinsa cikin kitabu siyam yake cewa innahu lukiba bihi likathrati ibadati an sanya mishi wannan lakabi ne saboda yawan ibadansa wato kamar kace yawan ibada ta raunata jikinsa shi kuma ibnu hibbana a cikin as-siqat yake cewa kila lahu zalika li itqanihi wa dhabtihi saboda tsabar ainihin itikan ɗinsa ne wato min babin adad kenan kamar da ake ce wancan malamin na imam muslim a ce mishi abin nan yusuf zanji malam malam zanji shine baki to shi kuma kwara ne jazir yake kamar da zaka ji a ce humaydu na tawil alhalin ba tawil din bane ko ka ji ana ce wani sarkin masu kuɗi alhalin talaka ne kamar ana mishi izgiri ko yasi zai ko ko ko ko mutumin da yake ainihin wato mai yawan surutu sai ka ji an ce mashi mai shuru to haka kamar yadda ambata muslim ibn khalid zanji malamin su imam muslim imamu shafi'i ne ya kasance fi ma kila ashkara kalbasala ya kasance fari ne kar kamar albasa kamar cikin albasa ko kuma fari ne wanda yake dan jijjiza amma sai ana ce mashi dan baki to haka kamar da ya zo a cikin littafin aljami na ibn abdulbari to haka kuma kamar alal misali ha ila yau akwai yunus wanda ahmad ibn hamal yake ce mashi saduq duk da yake ba mai walan yakun saduqa eh amma at-tahakkum ne at-tahakkum ne kamar istihza'i ne kamar da ya zo a cikin addu'a na al-uqayl to haka wa man dalla tariqa yace da kuma wannan da ya bata akan hanya shine Muawiya ibnu Abdul Karim wanda akwai hadisin shi mu'allaq a cikin Sahih Bukhari in ba na manta ba yar shekara ta 118 bayan hijira yana da hadisi mu'allaq a cikin Bukhari kamar yadda ambata ana ce mishi abdal ismu fa'il ana ce mishi abdal min dalla yadillu ad-dallu al-imam Abu Hatim ar-Razi a cikin jarh wa ta'dil ɗansa ya ba da labari cewa dalla fi tsariki makka ya ɓace ne a hanyar makka har kuma al'imamu abul qasim tabarani yake karawa da cewa kamar yadda yake cikin littafin shi al-mu'jamul kabir yace famata mafqudan ya mutu ba a ma san inda yake ba ba a ganshi ba har ya mutu anan ne ma tabarani yake ambatan cewa baya ga shi akwai wasu mutane waɗanda su ma duk sun mutu a bace ba a gansu ba kamar ya ambaci kamar ma'amar ibn rashid as-sana'ani da kuma salmu ibn abi zayyad duk da yake akwai akwai tababa game da tabbatuwar haka game da shi ma'amar ibn rashid as-sana'ani dan a cikin tahzibul kamal littafin tabaqat na ibn sa'd da siyaru a alamin nubala duka abad labarin cewa ma'amar ibn rashid ya mutu kuma an mashi jana'iza kamar yadda abdulrazak yake faɗa cewa mata ma'amarun indana wa hadarna mautahu wa khalafa ala imra'atihi qadina mutarrif bin mazin yace ma'amar ya mutu ne a wurin mu kuma har ma mun je jana'izar sa kuma ga wanda ma ya auri matarsa a bayansa wallahu ta'ala a'lam ma'amar ya mutu shekara ta ɗari da hamsin da uku cikin watan ramadana Allah ubangiji ya gafarta masa to baya ga wannan sai a bada ya ci gaba da ka to haka kuma kamar yadda abdulgani alhafiz abdulgani ya faɗa a cikin littafinsa yake cewa akwai mutane guda biyu mutanen kirki wanda wasu laƙubba guda biyu marasa daɗi sun lazimce su su ne wannan mu'awiyatu niddal da kuma abdullahi za'if akwai wani misali ha'ila da malamai suke bugawa na alkawi laƙabin wani mutum mai suna alhassan ibn yazida ibn farruh abu yunus wanda ake mushi laƙabi da haka saboda yawan ibadarsa saboda an ce ya yi ta kuka har ya zama makaho ya ta sallah kuma har sai da ya abin nan kanta ya dinga dawafi har sai da ya zama baya iya tafiya kullum ya kasance yana yin dawafi a kullum ya je makka yana yin abin nan kewaye saba'in bakwai so saba'in sannan simali ya ci gaba da cewa walan ya juza ma ya krahuhul mulaqabu sannan to lakabi ya, ya kasu gida biyu akwai wanda yake ya halasta a fada akwai wanda kuma bai halasta ba saboda mutumin da ake fada mishi baya su baya su shine walan ya juza bai halasta uh, ma ya krahuhul mulaqabu abinda mutumin baya so yanzu kamar na sayyidina ali din can abu turabin shi da kanshi ya ce babu sunan da yafi so kaman fiye da wannan babu wanda yafi so fiye da wannan sunan to haka kaman bundar eh wanda bundar kan yana nufin kaman wato wani model abun abun kwatanci akwai kuma wanda aka samu suna kyamar abin kaman abu zinat kaman ali ibn rabah kaman mushkadana mushkadana din can da muka ambata a baya ya kasance baya son sunan a takaice dai yana iya zama ma haramun ka kira mutum da lakabi wanda baya so musamman malamai sukan kafa hujja da wani hadisi wanda al-imamu al-hakim ya fitar da shi daga sabi abdullah dan umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajulin rama rajulan bi kalimatin yashinuhu biha illa habasahu Allah yawm al-qiyamati fi tilatil khabali hatta yukhrija minhu babu mutumin da zai jefi wani mutum da wani suna wanda baya so wata kalma wanda baya so face ranar alkiyama shi wannan da ya wannan abin za a saka shi a cikin wani wato rami da ke cike da mugunya na ‘yan wuta wato dattin mugunyar ciwon ƙuna na ‘yan wuta Allah ka tsare nan za a saka shi sai in wancan ya fi mai sannan za a fita da shi da haka sai a kiyaye ‘yan uwa musamman waɗanda suka mai da abin sana'a ku ta laƙaba mutane laƙuba iri daban-daban na cutarwa ko na zalunci ko na ƙarya kuma abin da duk an faɗa maka kai ma ba za ka so ba amma kana so ka faɗa wa ɗan uwanka tsawon wannan lakabin ya shafi wani abu ne na rayuwarsa ko addininsa ko kamanninsa ko makamantansa eh babu kyau za mu zo insha Allah mu karanta wasu maganganu daga al-Imam al-Qurtubi a cikin littafin shi na tafsiri kaɗan a inda ya ƙara bayani akan waɗannan abubuwa bari mu kai ƙarshe tukuna da mala yake cewa wa rubbama kana li ba'din sababu ta yi kuma wani sunan wani lakabin yana da sababin shi kowane lakabi yana da sababin shi babu wani lakabin da bai da sababi sai dai kawai sababban da dama sukan buya a daina sanin su wasu din wani kuma sai a samu ta'addudul asbab da ana samun haka akwai littafin al-imamu al-hafiz Abdul Ghani ibn Sa'id al-Azdi al-Misri rahmatullahi alaihi mai suna asbabul asma' asbabul asma ana ganin littafin yana daga cikin mafkudai amma malaman da sukan yi isti'inasi da shi wajen neman sabubba na lakabi amma har yanzu ana samu a cikin littafai kamar al-lubab al-alqab da makamantan su zaka iya samu ire-iren su a cikin waɗannan sunaye a cikin waɗannan littafai zaka iya samu bayanai akan haka alal misali idan muka ɗauki alal misali kamar kaman irin waɗannan da muka ambata kaman mushkadana mushkadana asali ma'anar shi kwalbar turare saboda ya kasance ɗan gayu ne haka kaman annabiyil wanda ake faɗa ma al-abdahak bin makhlad abu asim nabi malamin su bukhari din nan an ba shi labari an faɗi dalilai da dama akan haka an ce an ba shi labari cewa shu'uba ya rantse da Allah ba zai ba wa kowa hadisi ba saboda wani abu da ya faru gare shi sai ya ce alga ta malam ka ba da hadisin ni kuma gulami fulan hurrun na baka bawa na kaza ka yanta shi kai ka fara da shi sai shi uba ya ce mishi anta nabiyun ina cikin tarihul kamal wannan sannan kuma an baci wani sababba daban wanda ba wannan ba kamar yadda ya zo a cikin al-ansab na sam'ani da, kuma har ila a cikin tahzibul kamal din na mizzi cewa wata rana suna zaune ne a majalisi na ibnu jurayd to su biyu ne masu irin wannan sunan abu asim sai shi zama shi abu asim yana cin gayu sosai da sai ibn jurayj bai gan shi bar nan sai ke cewa aina abu asimin nabi wato kamar yayi mishi tamyizi ne kenan dan a tantance shi haka har ila a cikin littafin da tahzibul kamal ya zo cewa dalilin wai shine cewa wata ranar giwa ce ta fito gari ana tafiya da gudu ana kallanta sai da kowa ya watse a majalisin ibn jurayj aka bashi shi kadai shi wannan bawan Allah Dhahak bin Makhlad sai malamin ya ce mashi me yasa baka je kai kayi kallon giwon ba sai ya ce la ajidu minka iwaban ni ba wani abu da zan dauka matsayin replacement gare ka alga ta mala sai ya ce mashi anta nabil daga na yake ce mashi wasu kuma suka ce saboda yana da katan hanci da makamantansu za a yi samun tarjama sa a cikin tarihul kabir na imam bukhari jarh wa ta'dil na ibn abi hatim thiqat na ibn hibban littafin siru alamin nubala da makamantansu da aka kawo kamar sa'iƙa sa'iƙa tsawa kwaran kwatsa me yasa yake cewa malam abdul muhammad ibnu abdurrahim wanda yana cikin malaman bukhari daga cikin dabaka ta ƙasa me yasa yake ce mashi sa'iƙa aka ce li shiddati muzakaratihi wa hifzihi saboda tsananin haddasa da da muzakararsa shine kamar zaka ji an ce wani a ce wani kwamfuta saboda iya lissafi ko makamantansu haka gunjar wunjar saboda shi kuma yana da jajayen abin nan abin nan idanu haka haka khat malamin su imamul bukhari yahya ibn musa saboda wata kalma ce da take yawan zuwa a bakinsa yana yawan fada kamar yadda kasan ɗalibai suna yawan malamai irin wannan idan malami yana faɗan wata kalma ta turanci ko wata kalma ta hausa yana yawan maimaita ta ajin shi kafin ka ce kanzil sai ka je an sa shi wannan lakabin ana mai wannan lakabin kuma har ya bi shi to idan baka san asalin lakabin ba sai ka ɗauka wani abu ne can daban haka kamar luwayin muhammad ibn suleiman luwayin wanda ya kasance yana sai da dabbobi sai yana yawan faɗan wannan ce haza farasul luwayin haza kaza luwayin ko da yake Allah kano cewa kuma yana cewa maman shi ne ta saka mashi kamar da yake cikin a tarihu abin nan tarihu Baghdad to sai mala yace ka gundarin kaman gundar Muhammad bin Ja'far Muhammad ibn Ja'far al-Gundar wanda babban dalibi a makarantar Shu'ba wanda ya shekara 20 a makarantar Shu'ba yana karatu yana daga cikin wanda ake kwatance da su wajen dadewa a gun malamin sa irin shi irin Thabit al-Bunani Thabit ibn Aslam wanda ya shekara arba'in a gaban al'imam anas dan malik irin su hamid ibn yahaya al-balkhi wanda ake cewa afna umrahu inda ibn uyayna eh haka kaman al-imam muslim shekararsa biyar a gun bukhari yana karatu haka irin su urwa irin su amra waɗanda suka cinye rayuwarsu a gaban aisha radiyallahu anha ha urwa yake cewa sai da aka waye gari babu wani hadisi da aisha za ta faɗa wanda zan ji shi sabo ko na ji kowane hadisi wani na ji shi sama da ashirin to gundar wannan gundar sunan shi muhammad ibnu ja'far muhammad ibnu ja'far gundar din ma'anarsa wanda yake da yawan abin nan damu da hayani haka almushaggib wanda yake mai hayaniya mai takurawa aka ce ibnu jurayj ne ya ce mashi uskut ya gundar wata rana a makaranta ya ce mashi uskut ya gundar kamar da yake cikin albin nan jami na, na, na, khatibu da marifatu ulum hadith na na ibnu salai wasu ma sun ce wasu an faɗa wasu maganganu wanda ba haka amma dai wannan shine mafi shahara kuma mutanen hijaz suka ce gundar suna nufin al-mushaggib wanda yake takura mutane ta um, akwai kuma sai ya ƙara cewa ya ce to kafin nan yana da kyau musan cewa wannan malami muhammad bin ja'afar gundar ba shi kaɗai ya kaɗaitu da wannan sunan ba wannan lakabin ba an samu wasu da dama an saka musu wannan lakabin wajen mutum bakwai saboda suna da irin sunan ana ce musu ana ana ana ce musu su ma kowa gundar saboda sunan su yayi iri daya da sunansa al-khatib yayi tarjuma wasu daga cikin su a cikin littafin sa haka a cikin littafin Tajul Arus na Az-Zabidi ya ambaci wasu maganganu akai duk da yake yayi kuskure kamar da malamai suka bayyana wajen ambatan magana wallahu alam ban so na tsawaita game da kar mu fita cikin asalin qadiyar sai ya ce wa Salihu Jazra da kuma Salih shine Salih ibn Muhammad ibn Amr ibn Habib Abu Ali al-Hafiz al-Baghdadi babban malami cikin malaman hadisi rahmatullahi alaihi wanda ya zauna garin su Imam al-Bukhari ana ce mashi Salihu Jazara Salihu Jazara da zayun haka mai dugo sanan ra'un dukan su masu wasalin fataha Jazara al-Mushtahir wanda yake al-Mushtahir wanda yake shahararren malami ne mai ilimi shi da kanshi yake ba da labari kamar yadda hakim ya fitar da al'imamu muhammad ibn abdulghani a cikin attaqayyid limarifatil sunan wal masanid sun ba da labari cewa wannan malami da kanshi yake cewa ni ne da kaina na zo ba da labarin hadisin abdullahi dan busur kamar da yake cikin littafin hakim kenan ko kuma hadisin ainihin wato abu umama kamar da yake cikin littafin shi muhammad ibn abdulghani wato attaqayyid cewa hadisin da aka ce akwai kharaza kharaza wato shine kaman 'ya'yan bit haka waɗanda ake yin abun wuya da su sai aka ce mishi da ya zo sai ya ce lafazin hadisa annahu kana yarqa bi kharazatin yarqa bi kharazatin yana yin tofi ko kuma wancan lafazin cewa kana da abi umama kharaza yarqa biha al-marid shi kuma da yazo sai aka ce mishi aka tambaye shi a wani hadisi za ta sai ce hadithul jazara hadisin jazara to shikenan sai dai aka tuntsire da dariya daga nan sai suna ya bi shi irin wannan yana faruwa sosai da mutane a cikin yau da kullum asalin labarin na cikin tarihu bagdad cikin mujalladi na tara da kuma cikin littafin siru a alamin nubala to daga nan sai labari ya ainihin wato duko ina an ruwaito dai wani zancen wanda ba wannan ba cewa shi ne ɗayan wancan hadisin da na ambata na abu umama amma dai haka abin ya shahara ana ana faɗa masa wallahu ala to baya ga wannan aka ce kamar da ake ba da labari akwai wata latifa ba laifi mu kawo ta shine cewa akwai shi wannan malami ya kasance yana da wani aboki dama mutum ne mai ban dariya ya da wani aboki da ake ce mashi aljamar aljamar sai suka ga raƙumin an raƙumi wata rana an ɗaura mishi wato irin wannan kwakwa shine jazara din kwakwa sai ce ma abokin nashi ma haza sai ce ana alaika ni ne akan ka wato ni da ake ce ma jazara a kan kai da ake ce ma aljamal sai suka tuntsire dariya suka yi dariya haka ibnu daqiq al-eid da ake cewa ibnu daqiq daqiq al-eid shi ma an ba da labari irin haka game da shi cewa wani kakan shi ne mai suna wahab ranar bikin sallah ko wani abu makamanci haka ya sanya wata riga fara kal sai wani ya ganshi sai yake cewa haza qumashun yushbihu daqiqal eid wannan riga taka tayi kama da garin garin sallah garin tuwon sallah in za a iya tunawa tuwon sallah akan wanke masara a gyara ta a shanya ta a busar da ita a nika kaga garin fari kar to sai ce mishi yushbihu daqiqal eid to shikenan sai lakabi ya ya bi shi kamar da ake cewa banu amfin naka an ce kakansu ne yana yaro sai aka yanka raƙuma sai ya je jawo kan ya taho da shi yana jan shi a ƙasa da aka ce mashi ma haza sai ya ce haza amfin naka cikin sai suna sai ya bi shi ana ana ce mashi amfin naka akwai irin su da dama zaka ji wani lakabin yana da ma ban tsoro akwai wani mutum da ake ce mashi an ce lakabin shi ya mutu fi'ili na mudari na ya mutu haka lakabin shi shine Muhammad ibn muzarri' ibn yamut al-baghdadi al-akhbari wanda yana da tarjama a cikin littafin khatibu tarihu bagdad cikin mujalladi na uku eh yake cewa an jarabce ni da suna irin wannan da bana su to amma dai kamar da aka ambata idan mutum bai san sunan to kar a dinga faɗa mishi to cikon abin nake so na dan karanta mana shine abinda al-Imam al-Qurtubi ya ambata a cikin tafsirinsa sa inda yake magana akan bisa lismul fusuq ba'd imani cewa kada mutane su dinga lakaba wa junansu sunan da ba sa so don sun kasance a jahiliya suna yin irin wannan sai ga mutum ya da sunaye iri daban-daban sai mutum ya zo sai annabi ya kira sunan wani sai a ta dariya sai a ce ai baya son wannan sunan to shine Allah ya saukar da wannan aya cewa bi isa cewa kar a dinga kiran juna da, da sunaye marasa kyau a daina ambatan juna da sunaye marasa kyau uh, waɗanda za su zama uh, abin aibatawa ga juna faɗin Allah subhanahu ta'ala uh, ya lazina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna sai Allah ya ce wala talmizu anfusakum wala tanabadu to wala tanabadu din ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الله ودري da suna wanda zai zama na fasikanci na rashin da'a bayan kuma an riga an musulunta a dina ambatan suna na kafircin ko kuma kamar yadda ibn abbas ya fasara shi ne mutum ne ya tuba daga wani zunubi kuma sai a dinga kiran shi da zunubin a ci gaba da ce mashi barawo ko mashayi ko mazinaci ko dan daudu bayan ya tuba ya bar wannan zunubin shine bisa ismul fusuq ba'da iman to da ya gama kawowa shi ibnul shayin mamul kurtubi abu abdullah rahmatullahi alai sai yake cewa bayan da ya ambaci laƙuba ɗin da rashin dacewar sanya mutane laƙuba marasa kyau sai yake cewa waƙa min zalika mustasna ana ana ana togaciya a wannan babi na wani irin togaciya na ce yace na man galaba alaihi listi'mal sunan da aka riga ya watsu ana kiran mutum da shi kal'a'arj kamar malan al'a'arj kaga al'a'arj dan gurgu ne wal ahdab da mai kusimbi walam yakul lahu fihi kasbun yajidu fi nafsihi minhu alayhi babu yadda mutum ya iya koda yana jin damuwa walam yakul lahu fihi kasbun ba shi ya jawo kansa ba yajidu fi nafsihi minhu alayhi wanda zai dinga jin damuwa cewa ai shi jawo kanshi fajawwazathu al umma da haka sai malamai suka halasta wattafaka ala qawlihi ahlul milla malamai kuma suka ce babu laifi a dinga fadi qala ibn al-arabi ibn al-arabi yake cewa walaqad warada la amru llahi min dhalika fi kutubihim ma la ardahu yace na rantsi da Allah ni dai naga abubuwa da dama a littafin malaman farko wanda ni bana so ban so in ji ana faɗan su sai ya ce fi salihin jazara kamar da muka bata salihu jazara yana musaffaha kharaza faluqiba biha kamar da muka ji wa kadhalika qawluhum fi Muhammad ibn Sulaiman al-Hadrami mutayyan ana ce mashi na cikin tabo li'annahu waqa'a fi fi tinin ya ta fada cikin kwababbiyar laka da ake gini da ita sai suna ce mashi dan laka wa nahu zalika mimma galaba 'ala al-muta'akhirina yace da dai irin abin da ya galabaici malamai na baya na farko can suna kiyayewa ba sa ambatan mutum da mugunan labi lakabi amma 'yan baya babu ruwansu yace wala arahu sa'igan fid dini malam al'imamu ibn al'arabi ya ce ni ba na ganin irin wannan ya dace a cikin addini a dinga kira mutane da laƙuba marasa kyau bai dace ba babu shakka malam ya ci gaba da cewa wa kana musa ibn ali ibn ulayya ibn ribah al-misri ya kulu la aj'alu ahadan saghara isma abi fi hillin ce duk wanda ya san ya ya ce babana ulayyu dan ali yace to ni Allah ya isa ban yafe mishi ba wa kana al-galibu ala ismi abihi tasghiru bi dhamm al-ain dan ko ana karanta sunan ne a ce Muhammad Musa ibn Ulay ibn Rabah yace to Allah ya isa yi eh haka ya fada sai malam yace wallazi yadbatu hadha kullahu abinda ka'ida da za a bi gaba da ita ce anna kullama yakrahu al-insan idza nudiya bihi fala yajuzu li ajli al-idaya duk abin da mutum bai so a kira shi to ka a kira shi da shi don kada a cutar da shi wallahu a'ala sai ce qultu ni qurtubi na ce wa ala hadha ma'ana tarjama al-bukhari rahimahullahu fi kitab al-adab min al-jami' sahih fi babu ma yajuzu min dhikri nasi bukhari akan wannan ne ya tarjama ya kafa babi a cikin kitabul adab yake cewa babin da ke bayani akan zikirun nasi ambatan mutane min nahwi qaulihim kamar fadin su at-tawil wal qasir la yuradu bihi shay'un rajul wanda ba a nufi dan a wulakanta mutum ba a ce mashi dogo ko gajere ko baki ko fari ko kaza ko kaza qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ma yaqulu dhul yadaini ya kafa hujja da wannan ta'aliki annabi ya ce ma yaqulu dhul yadaini me zul yadaini yake faɗa ne aka a cikin hadisin nan na na na na sahawu kenan eh to haka da ya ci gaba da magana ya kawo maganan malam abu abdullah ibn huwais mandat da yake cewa wannan aya ta ɗauke da abin nan hana yi wa mutane lakabi da abin da ba sa so da kuma nuni zuwa ga halastin lakabi ga abin da suke so sai ya kawo irin maganar da muka ji a can cewa gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya lakaba wa umar da faruku abubakar da siddiqu usman da zunnuraini khudaima da zu shahadataini da makamantansu ya gama kawo waɗannan ya kawo hadisai waɗanda wasu su ma ba su inganta ba kamar man ahabba man ma ahaq min haqqil mu'mini 'alal mu'mini an yusammihu bi habbi asma'ihi ilayhi da sauransu sannan sai ya kawo cewa kuma to daga nan ne sai zama yin alkunya wali hadha kanat at-takniya min as-sunna wal adab al-hasan daka alkunya a ce baban wane ko baban wanci ya zama yana daga cikin ladabi da kuma kyakkyawan sunna shi sa umar yake cewa a shi'ul kuna fa innaha munabbiha ku dinga yada alkunya tana sanya kwarjini tana sa mutane a ga kwarjinin su da an ce baban wani sai a ga shi babban mutum ne maman wance ko maman wani wani koda bai da da koda yaro ne karami da amashi alkunya ya ta sa mashi kwarjini da haka ake wa bakar siddiq lakabi da al-atiq wa siddiq da umar faruk asadullahi hamza kenan da sauransu duk waɗannan laƙuba ne masu kyau ya ce har yake cewa wa ƙalla min al-mashahiri fil jahiliyyati wal islami man laysa lahu laqab kamar da na ambata yace kaɗan ne daga cikin mashahuran mutane a zamanin jahiliya ko a musulunci wanda ba su da laƙabi babu walam tazal hadhihi al-alqab al-hasana fil umami kulliha min al-arabi wal ajami tajri fi mukhatabatihim wa mukatabatihim min ghairi nakirin ba a gushe ba ana amfani da laƙuba a dukkanin cikin al'adun larabawa da wanda ba larabawa ba cikin maganganu da rubuce-rubuce ba tare da wani na inkari ba sai mawardi yake cewa fa amma mustahabbul alqabi wa mustahsaniha fala yukra mustahsaniha fala yukra laqabi mai kyau ko wanda yake ma mustahabi to ba a kin shi domin gashi manzo Allah sallallahu alaihi ya wasafa da dama daga cikin sahabban shi da laqubba qultu qurtubi yace fa amma ma yakunu zahiru hal karaha idza urida biha sifa lil aib fa dhalika kathirun to akwai wanda kuma zaka ga zahirin shi kamar abin kyama ne amma an faɗa ne dan a wasafa mutum ko a tantance shi yace to wannan yana da yawa babu yadda ka iya da shi wa qarsu ila abdullah ibn mubarak an ar-rajul yaqulu an tambaya abdullah ibn mubarak aka ce me zaka ce game da mutumin da yake cewa humaydun at-tawil sulaimanul a'mash humaydun al-a'raj marwanul al-asghar waɗannan duka sunaye ne tare da laƙubansu me za ka ci game da wanda ya faɗe su sai ya ce idza aratta sifatahu wa lam turid aibahu fala ba asabi idan ka faɗa ne dan ka siffanta shi ba dan ka aibata shi ba to babu laifi wa fi sai muslim an abdullahi ibn sarjis qala ra'aitu al-asla ya'ni Umar yuqabbilu al-hajar yace naga mai sankon nan yace yana nufin sayyidina Umar na ganshi yana sumbuntan al-hajar al-aswad to kaga in ya faɗa ne dan ya siffanta shi babu laifi da haka anan nake wa kaina nasiha da ƴan uwa masu bibiya cewa mu kiyaye jama'a zaka yi tara kanka zinubi mai yawa ba tare da ka sani ba irin yadda annabi yake cewa innal rajula la yaqulu kalimatan ma ya tabayyana fiha mutum yakan faɗi magana da bai ma tsaya ya tantance me yake faɗa ba za ta iya kai shi wuta muna da wannan al'ada a cikinmu a cikinmu ustazai a cikinmu ɗan boko a cikinmu kowaɗanne irin mutane za ka ga muna yawan jifan junanmu da laƙabi muna yawan jifan malamanmu ko shugabanninmu ko waɗanda suke gaba da mu muna jifansu da laƙuba waɗanda ba ma so ma su ji saboda mun san cewa in sun ji ba za su so ba to wannan laifi ne zunubi ne yana kuma daga cikin abin da kake ɗauka na haƙƙin ɗan uwanka wanda zai iya zama maka daga cikin sanadiyar watin samun fallasa a lahira da haka jama'a mu iya bakinmu kalma ce kankanwa za ka faɗa kawai don ka yi dariya don galibi idan a irin wannan ne muhalli na ilimi ko muhalli na bada riwaya ka faɗa mun ji babu komai ko muhalli na abin nan amma yadda muke yi ma lakcarori misali da gwamnoni da shugabannin kasashe da surukai da 'yan uwa da malaman addini muke izgiri da sunayensu ko muke lakaba musu wasu laƙubba waɗanda ba masu kyau ba to wannan akwai matsala amma wanda ya zama ya zama dole don tamyizi ko kuma an sa ne don a nuna girmamawarsa don a nuna falalarsa kamar yanzu misali muka ji wancan ana ce mishi annabi ko as-sa'iqa ko inda Hausa ka ji an ce ai wannan kwamfuta ne ko a ce guru ne ko a ce tifa ko bamba ko wane ne ana nuna dai kwazon shi da kwarinsa amma lakabi wanda zai zama na wulakanci ne a siffanta shi da an ƙauyancinsa ko don a nuna rashin wayewarsa ko rashin iyawarsa ko wani abu dai da zai zama aibatawa wanda kai ma an faɗa maka ba za ka ji daɗi ba ya kamata jama'a mu ji tsoron Allah mu daina ba daidai ba ne munanan kalmomi ne waɗanda suke da sauƙin faɗa a baki amma kuma suna tara mana zinubai masu yawa Allah ubangiji ya gafarta ma Allah ya sa mu dace zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda malai yake cewa al mu'talifu wal mukhtalifu wa anabi ma suratuhu mu'talifu khattan walakin lafzuhu mukhtalifu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah